أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka. Riyadu salihin min kalamin Sayyid al-Mursalin nabina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'i. Yau za mu tashi insha Allah kama manciya ta farko da yau muna hudu ga watan rabi'ul awwal hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi yau insha Allah a kalkashin babi kan babi na arba'in da shida babu fadlil hubbi fillahi wal hasa alaihi wa ilamin rajuli man yuhibbuhu أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه babi wanda yake bayani kan falala ta so domin Allah maɗaukaki alhubbu fillah wal hathu alaihi da ƙarfafawa ko zagafawa game da irin wannan soyayya ta idan za ka so mutum ka so shi da masoyin Allah ne wa ilamin rajuli man yuhibba kuma mutum ya bayyana wa wanda yake so ya ce wani ina son ka domin Allah annahu yuhibbu dan kana son wani mumini musulmi dan Allah kake son shi to sai ka bayyana wani ne wa ina son ka dan Allah wa ma za ya kulu lahu idza alama shi kuma me zai ce ma idan ka bayyana mushi kace kana son shi dan Allah qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Abdullahi Rasulullah manzo ne na Allah walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum wa'anda ke tare da shi ana nihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashidda'u 'ala al-kuffar mutane ne masu tsanani akan kafirai ba sa rangwamta musu ruhama ubainahum da dai mutane ne masu jin kai tsakaninsu kowa iya tausayawa kowa kowa iya neman ɗan'uwan shi da alkhairi babu tsauri tsakaninsu har zuwa ƙarshen aya suratul fatih ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura wa ta'ala haka Allah madaukaki na cewa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه Allah a wannan aya na yaban mutanen Madina al'ansar su ne wallazina haka nan tabawa uddar wal iman wanda suka kakace gida wanda suka zamna gida daman gidansu ne ana nihin Madina wal iman kuma suka yi imani min qablihim gabaninsu yuhibbunahum yuhibbuna man hajara ilayhi suna son wanda suka yi hijira ya zuwa gare su sune muhajirun mutanen makka malam ya kawo hadisin farkon hadisi cikin wannan babin hadisin anas قال وعن انس رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi qala yace salathun man kunna fihi wajada bihinna halawata iman abubuwa guda uku ko tabi'o'i guda uku wanda ya kasance iya cikinsu to tabbat ya samu ɗanɗanan imani ya samu zaƙin imani na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya kasance Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam su ne mafi soyuwa ya zuwa gare shi akan kuma bayansu zamanto dukkan kowa kuma bayan san Allah ne da manzo duk wanda zaka so a duniya to ya kasance soyayyar shi kuma bayan san Allah ne da manzo wannan duk wanda ya kasance haka nan to tabbat ya dandana zaki imani wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah haka ya so mutum ba iya san shi bane dan wani abu a'a iya san shi ne kawai dan Allah dan masoyin Allah ne dan mutum ne mai kiyaye dokokin Allah to dalilin haka yake so yake san wannan mutum ba dan dukiyar shi ba ba dan kyawun shi ba ba dan matsayin shi ba ba dan ilimin shi ba kawai a'a ya so shi ne daba domin masoyin Allah ne domin za ka samu wani mai ilimi ba masoyin Allah ba ne ba za ka same shi ga ilimin amma ba shi babu aiki da wannan ilimi wannan na biyu na uku kenan wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min yayi kyama komawa cikin kafirci bayan Allah madaukaki ya tsame shi daga cikin wannan kama yakrahu an yuqdhafa fil nar kama yanda yake kyama a jefa shi cikin wuta wannan idan ya kasance haka mutum iyaje a ran shi kyamai ya koma kafirci kamar yadda yake bayya kamna a jefa cikin wuta to shi ma wannan ya ɗanɗana zaƙin imani mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi yana a takaice wannan hadisi na mana umarni ka kasance ka kana da wannan ɗabi'o'i guda uku to idan ya kasance haka to mutum tabbat ya kasance mai imani ne ya dandana ma'ana imani wa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an samu wannan hadisi daga abu hurairah wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da mun ce su ƙara tabbata a gare shi yace sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutane guda bakwai ranar kiyama Allah iya inwantar da su a ƙalƙashin inuwar shi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi na farko imamun adil shugaba adali mai gaskiya mai adalci wanda bai ya zaluntar na ƙasa da shi da an ce shugaba kama tun daga shugabannin ƙasa har ƙarshen wanda za a ce shugaban wani abu ne ko da dai shugaban banɗaki shugaba ne ana nihin duk wanda Allah maɗaukaki ya ɗorawa wani nauyi na al'umma ta yadda al'umma kowa daidai matsayin shi idan ya kasance mai adali ne to wannan tabbat iya daga cikin ɗabi'ar da za mu gani imamun adil wa shabun na sha'afi ibadatullah haka na daga cikin wanda Allah maɗaukaki zai inuwantar da su ko da da shi a ƙarƙashin inuwa shi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah ko inuwa al'arshin shi shabun matashi na sha'afi ibadatullah wanda ya rayu ya taso a cikin bauta Allah maɗaukaki bai rayu ba a cikin sharholiya da shirme a da ya tashi ma ƙurce shi ya tashi ne a cikin ƙurciya ƙalƙashin addini ƙalƙashin inuwa addini ya rayu iya bautawa Allah maɗaukaki na uku wa rajulun qalbuhu ta mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyar shi na rataye da masallaci ko da lokaci tunanin shi lokacin sallah yayi tunanin shi lokacin karatun alkur'ani yayi tunanin shi lokacin daukar ilimi yayi a masallatai ina kodo lokacin zuciyar shi a rataye take da masallatai mu'allaqun bil masajid bai ce masjid da masallatai domin saboda yuwa yayi sallah a can yayi sallah a can ko kuma wani wata uzuri zai kama shi yayi sallah anan yayi sallah a can ko kuma ya dau ilimi anan ya dau ilimi a can ko abin da ya kama da haka ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه da mutane guda biyu nan ya ce rajulani min babu taglibi ne ba sai mazaje kare ba har mata sun shiga wa rajulani da mazaje ko mutane guda biyu ta haba fillahi wanda suka yi soyayya domin Allah madaukaki wa tafarraqa alaihi kuma suka rabu dalilin Allah maɗaukaki da Allah wani suna tare wani ya ga wani bayyabin Allah sabon Allah yake ya rabu da shi saboda wannan sabo da yi saboda Allah ya rabu da shi su ma wannan na cikin mutanen da Allah maɗaukaki zai inuwantar da su a ranar da babu inuwa sai inuwa Allah wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamali da mutumin da wata mace ma'abuciyar matsayi na dangane ko in ma dangananta da babban gida sarauta ko ilimi ko matsayi ko kudi ko kuma jamalin kuma mace ce wadda Allah maɗaukake ba ta kyau mace mai kyau wadda ba a mai da irinta ta kiraye shi domin su yi alfasha ya ce mata inni a khafullah ni wa ina jin tsoron Allah madaukaki wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da yayi sadaka ya bada sadaka wata sadaka fa akhfaha ya boye wannan sadakar da yayi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ya kasance hagumkin shi ba san ba abin da damar shi hannun shi na hagun bai san ba abin da hannun shi na dama ya bada wannan kuma akwai alama ta ikhlasi a cikin abin da zai bada idan ya zamanto hannun shi bai san abin da ya bada ba na hagun shi da kanshi bai san abin da ya rarubo ba daga aljihun shi bada kawai dukiya ce wani abu ne a aljihun shi na kuɗi babu lissahi kawai ya rarubo ya mika bai san shi da kanshi ba abin da ya bawa Allah madaukaki to wannan na daga cikin hallon mutanen da na bakwai na shidda wanda Allah madaukaki zai sanya su kalkashin inuwar shi ranar da babu inuwa sai inuwa Allah wa rajulun zakara Allah khaliyan wa fadat aina da mutumin da ya tuna girman Allah madaukaki kuma ya tuna sakacin da yake game da bautar shi ya tuna irin ikon Allah a bisa damkar shi da hukubar da zai mai da azabar shi bisa kurakuran da ya da zunubi ya zub da hawaye dalilin tsoron Allah madaukaki da takaici to wannan shi ma gobe kiyama Allah madaukaki zai inuwantar da shi kalkashin inuwar da babu wata inuwa sai inuwa Allah muttafaqun alaihi wannan hadisi imam hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi وعنه قال an samu wannan hadisi hallau daga Abu Huraira wanda yadda Allah ka kara tabbata a gare shi yace qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da mutuncin shi su kara tabbata a gare shi inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyama Allah madaukaki na fadi ranar kiyama ainal mutahabbuna bi jalali ina wanda suka zamanto suna soyayya dalilin girmana al-yawma azulluhum uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli yau a wannan rana ta tashin kiyama zan inuwantar da su kalkashin inuwar da babu a wannan rana babu wata inuwa sai inuwa ta da wannan yan uwa soyayya dan Allah ba karamin abu ne ba in za ka so mutum ka so shi don Allah sabanin halin yanzu aglabin soyayyar mutane saboda dukiya ce kana da ana tare da kai radda babu kai ba ba ka da komai to shikenan mutane sun watsa ya kanka amma in soyayya ce ta Allah domin Allah to bata gushewa ko da lokaci ana tare da juna rawahu muslim imam muslim fitar da wannan hadisi wa anhu hallo an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr wanda ya dalla ta ƙara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi yace wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa wanda wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki la tadkhulul jannata hatta tu'minu bayan da za a yi bayan da za a yi ku shiga aljanna sai kun yi imani domin aljanna ta mu'minai ce ba ta kafirai ba hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku yi cikakken imani ba har sai kun so juna akwai mufa'ala tahabbu wannan ya so wannan wannan ya so ya so wancan sai kun so juna manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ashe yanzu bazan nuna muku wani abu ba wanda idan kuka aikata shi za ku so juna akid sahabbai za su ce bala ya rasulullah za su ce haka nan da ya manzala sallallahu alaihi wasallam qala afshu salama bainakum to ku daidaitar da sallama tsakanin duk inda kuka gamu da juna ku ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi yasa sahabbai dalilin haka suna tahiya da juna da zaran wata itaciya ta shiga tsakanin su in sun gamu sai sun wa juna sallama saboda wannan kwadayin sababin da zai zamanto shigar su ne aljanna قال وقد سبق نعم ورواه مسلم إمام مسلم افتد ونحديث وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم haka an samu wani hadisi daga Abu Huraira daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra wani mutum ya ziyarci dan uwan shi a wata alƙarya daban fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan sai Allah madaukaki ya sanya mishi wani mala'ika akan hanyar shi wa zakara alhaditha mala ya ambace Abu Huraira ya ambace hadisi ila qaulihi har zuwa fadar shi da yace inna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi yace lalle ina baka labari ina gaya ma Allah na son ka kamar yadda ka so wannan ɗan uwanka dalilin shi domin caya mai da ya tambaye shi caya ina za ka ya ce waccan alkarya mi zai kai ka ya ce ɗan uwana ne zan kai in ziyarta domin ina son shi domin Allah shi ne nan ya ce ma shi ma a gaya ma Allah maɗaukaki na son ka dalilin san da kake wa ɗan uwanka dalili na na yarhamukallah rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa kad sabaqa bilbabu qabla kuma wannan hadisi ya riga ya gabata a babin da yake gabanin wannan babu wa an al-bara bin azib radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga bara dan azib wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su da shi da mahaifin shi azib an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi annahu qala fil ansar ya faɗi game da mutanen madina iyayebansu iya bayanin matsayinsu la yuhibbuhum illa mu'minun ba wanda yake son mutanen madina sai mumini idan kaga mutum na kyaman mutanen madina to babu cikakken imani tare da shi akwai nau'i na munafici tare da shi wala yubghiduhum illa munafiq kuma ba wanda yake kyama yayi kiyayya da su sai munafiki man ahabbahum ahabbahu Allah dukkan wanda ya so mutanen Madina to Allah ya so shi wa man abghadahum abghadahu Allah dukkan wanda ya kiyayya da su yayi fushi da su to Allah ya yi kiyayya da shi yayi fushi da shi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi duba kaga gaba ɗaya sahabbai na madina balma mutanen madina ba wai sahabbai kaɗai ba kuma ana nihin muminai ba munafukai ba muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi tabbata wannan hadisi ya kai falala da matsayi na bayanin mutanen madina an mu'az radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga mu'az dan jabal wanda yadda Allah ta kare tabbata gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da mun ce shi kare tabbata gare shi na cewa قال الله عز وجل Allah mai girma da buwaya na cewa kenan hadisi ne kursi almutahabbuna yaqulu yaqulu yaqulu Allah yaqulu manzala sallallahu alaihi wasallam na cewa qala Allah ta'ala Allah na cewa almutahabbuna fi jalali lahum manabirun min nurin yaqbituhum an-nabiyuna wa shuhada' wanda suke soyayya da juna wanda suke son juna dalilin girma na lahum manabir suna da matsayi ko mimbari masu yawa manabir min nur na haske na mimbarin da za su hau mimbari ne na haske ya gabituhum wanda annabiyuna wanda annabawa da shahidai suke musu gibta gibta shine san kamar abin da wane ya samu ba hasada ba ce ba ana ce mai gibba ya yi kama da hasada sai dai ba hasada ba ce ba domin hasada shi ne fatan gushe wata ni'ima da Allah maɗaukaki yawa bawa to kuma wannan ba haka ba ne a fata ina ma ina da irin wannan kamar yadda wane wane ya samu kuma wannan ba na nunin matsayin ba cewa annabawa da shahidai ba su da matsayin wa'annan mutane a'a mai yiwa ka samu wani matsayi amma ka yi fatan wata ni'ima da Allah ya ma wane a ce kai ma kana da kana da irin wannan ni'ima kinan babu cin karo a game da matsayin annabawa da shahidai game da wannan mutane na'am qala rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala hadisun hasanun sahih yace hadisi ne hasan mai kyau ta wata hanya sahihun kuma ingantacce ce ta wata hanya قال رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع كالكشن حديث ندبوه ددري أكدا شابي وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله أن سمونا حديث دقا أبو إدريس الخولاني وند رحمة الله تقار تبتع قريش قالج دخلت مسجد دمشق ناشد مسلاتين دمشق فإذا فتن براق الثنايا سيغا وانا سوري وانا ميوشر يشتنا حسكي وإذا الناس معه كما سيغا متاني تاردش فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه idan suka samu saɓani a cikin wani hukuncin wani abu sai su dangana wannan hukunci ya zuwa gare shi kenan sai su tambaye shi wa sadaru an ra'ayihi kuma su karkato su gangaro ya zuwa ra'ayin shi su bi ra'ayin shi kenan fa sa'altu anhu ni sai na tambayi wannan ko wane ne fa qila hadha mu'adh bin jabal sai aka ce mu ai wannan mu'adh dan jabal ne wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi falamma kana min al-ghad lokacin da ya zamanto washe gari hajjartu sai nayi gaugawa nayi jijjihi nayi sabko وسلمت عليه سنمي سلم نعم لا فوجدته قد سبقني بالتهجير sai na same shi ya rige ni da wannan gaugawa da jijiyin wannan ya rige ni yin sabko wa wajadtuhu yusalli na same shi kuma na same shi iya sallah fantazartuhu hatta qada salatahu sai na saurara na yi jiran shi har sai lokacin da ya kare sallar shi ثم جئته من قبل وجهه سنزو مشي تبنغرن فسكش كنن نفسكنتش فسلمت عليه نمي سلم ثم قلت سننجي والله إني لا أحبك لله والله ني تبت إنا رنسوا cewa ina rantsuwa da Allah lalle ni ina son ka domin Allah lillahi ina son ka dan Allah fa qala Allah Allah yace dan Allah haka ne a Allah tabbat kana suna dan Allah fa qultu Allah nace Allah na ina son ka ne wallahi dan Allah fa qala Allah sai dai wannan tambaya ya ƙara tambaye shi su uku fakultu Allah fa aka zane bi habwatin rida'i sai ya kama ni da gehen wannan gyamtona fa jazaba ni ilaihi sai jayo ni ya zuwa gare shi fa kala abshir sai ya ce albishirinka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kuru ni fa na ji manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa ƙalallahu ta'ala Allah madaukaki na cewa wajabat mahabbati lil mutahabbina wajabat mahabbati soyayya ta ta tabbata lil mutahabbina fiya ga wanda suke son juna domin ni wal mutajalisina fiya da wanda suke zama wuri guda domin ni wal mutazawirina fiya da wanda suke ziyartar juna dalili na wal mutaha wal mutabazilina fiya da wanda suke kyauta domin ni قال حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح حديث نيغتاتي wanda imamu malik dan anas ya rawaito shi a cikin littafin shi muwatta da isnadi wanda ya zamanto ingantacce na'am qala rawahu ahmad wa tabrani fi kabir wa malik wa sahahu al-albani fi sahih al-jami' qawluhu hajjartu ay bakkartu nayi jijjihi nayi sabko wa huwa bi tashdid al-jim kuma ana wa jim shadda qawluhu allah fa qultu allah al'awwalu bi hamzatin mamduda na farko akwai alhamza wadda za a ja Allah al-istifham kina alhamza ce ta istifham ga alif na Allah kuma sannan ga hamzatul istifham sai zamanto sun gamu sun yi mad Allah nam kinan tambaya ce wasani bila mad kuma ta biyu ba tare da madda ba ba tare da ja ba an abi karima al-miqdad bin ma'd yakrib an samu wannan hadisi daga abu karima miqdad dan ma'd yakrib radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi kalaci إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه idan mutum yana iya san ɗan uwan shi musulmi to ya bashi labarin cewa wani wani ina san ka dan Allah qala rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an mu'adh radiyallahu an an samu wannan hadisi daga mu'adh dan jabal wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وزال صلى الله عليه وسلم يكام حن معاذ وقال يا معاذ يا كي معاذ والله ني إنا رنسوا دا الله إني لأحبك تبت والله إنا سنك بباكر ثم أوصيك يا معاذ سنة إنا ما وصيتي إنا ما وصيا يا كي معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك yace ni ina ma wasiya ya kai mu'az kada ka saki ka bari bayan kowace sallah ana nihin salawatul mafruda sallah ta farla taqula kace allahumma taqulu da kace allahumma ya ubangiji a'inni ka taimaka min ala zikirka abusa ambatanka wa shukurika da godiyarka da gode ma wa husni ibadatika da kyautata ibadarka Allah nan kodo lokaci bawa ya dage iya roƙon Allah wannan addu'o'i ko mas'ala guda uku neman taimakon Allah madaukaki abusa ambatan shi domin idan ba Allah ya taimaka ma bai agaza ma ya yi sauƙaƙa ma ambatan Allah ba za ka iya ba haka godiya ga Allah maɗaukaki haka kyautata ibada ta Allah maɗaukaki hadisun sahihun rawahu abu daud wannan sa'i bi isnadin sahih wa na anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga anas dan malik wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rajulan kana inda nabi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya kasance wajen annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi fa marra rajulun bi bihi sai wani mutum ya huce shi fa qala ya rasulullah inni la uhibbu hadha yace wallahi ya manzo Allah ni ina son wani wannan mutum ina son shi وقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata a gare shi ce a alamtahu ka sanar da shi ka gaya mashi cewa kana son shi qala la wannan mutum sahabi yace a a bin gaya mashi ba qala alimuhu to sanar da shi ka ka gaya mashi cewa kana son shi falahittahu falahiqahu sai wannan mutum ya tashi ya gamu da wancan mutum fa qala inni uhibbuka fillah ya ce ni ina son ka domin Allah maɗaukaki faƙala a habbaka Allah lalazi a habbabta ni la Allahn da ka so ni saboda shi ya so ka kamar yadda ka so ni yani a habbaka Allah Allah ya so ka allazi a habbabta ni la wanda ka so ni domin shi rawahu abu daud bi isnadin sahih imam abu daud ya fitar da wannan hadisi da isnadi wanda ya zamanto ingantacce ina ga sai mu tsaya nan shan babi ne abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك